الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يهاجون في الله من بعد ما يجيب لهم وغير محشر له وغير محشر والذين
والذين يهاجون في الله من بعد ما يجيب له جاءهم داعية داعية عند ربهم عليهم ضرب لهم عذاب كبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم
والذين يحاجون الذين يحاجون في الله إن آه.
لا بد من هذا والذين يحاجون في الله
waɗannan yahajuna da suke jayayya illahi a cikin Allah min ba'ad ma tujiba lahu
ماشي أنا كلام وأنا
to a bayan an karɓa masu hujjarsu waɗannan inda rabbihim a wajen ubangijinsu wa alaihim gadabun fushi ya tabbata gare su walahum azabun min walahum azabun shadid walahum azabun shadidun azaba mai tsanani ta tabbata gare su الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك أن الساعة قريب ta a a Allahu Ubangiji allazi anzala kitaba waɗanda suke jayayya a cikin addini waɗanda suke jayayya a cikin addinin Allah ko ko suke jayayya da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bayan a an bayyana masu mu'ujizoji na manzan Allah sun gani a cikin littattafansu na ataura da littafinsu na zabura a nuna masu matsayin manzan Allah sannan bayan ya dawo annabin da ya zo sai suka kare tashi su ne wane ne masu wannan ɗabi'a su ne yahudawa ai duk hujjojin da suke kawo a ɓatacci ne a wajen ubangijinsu wa'alaihim gababun fushi ya tabbata gare su shine Allah ce gairil maghdubi alaihim su ne waɗanda Allah ya fushi da su su yahudu walau azaban shadidin azaba mai tsanani ta tabbata ga yahudu Allahu allazi anzala alkitaba ubangijin da ya saukar da littafi shine alqur'ani bil haqqin da gaskiya wal mizana kuma yayi horo da a tsaye da addini shine al'adari wa ma yidiri kam ya sanar da kai la'alla sa'ata ko tashin alkiyama zuwanta kusa ne da suke tambayar manzo Allah suke cewa yanzu za a yi tashin alkiyama to sun sani ko tashin alkiyama ya kusa zuwa ta ta يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشركون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ta a yalta ajilu wai suna neman gaugautawa biha da tashin alƙiyama har ma suna tambaya yaushe za a yi tashin alƙiyama ai ba ranar tashin alƙiyama ba ga mai hankali ko ranar da mutum zai mutu tambaya ta abin daɗi ai ɓoye mutuwa ma wata babbar rahama ce da Allah ne balle tashin alƙiyama ɓoye mutuwa ma rahama ce balle tashin alƙiyama yansa ajil bi hallazi ne layi nuna biya waɗanda ba su yi imani da ita ba fa su ne suke gaugautawa wai mata ta kunta yaushe za ta zamo saboda shi cikin su ya rasulullahi ka gaya musu tana nan zuwa wallazi na amanu su waɗanda suka yi imani da Allah mashriku suna tsoron wannan rana masu imani tsoron da suke domin idan an yi mutuwa a ba an gama ba ne wai an je wurin aiki ne kamar mutum ne zai je gona za a je a yi aiki tun safe har yamma sai aka ɗauke shi da moto aka kai shi gona ya gama aiki har yanzu za a yi aiki to haka mai mutuwa haka mutuwa take idan mutum ya mutu an ɗauke shi ne an kai shi gaba aiki nan ne za a yi aiki saboda haka kowa in zai mai imani ne na tsoro wannan rana ta waye alamuna su waɗanda suka yi imani sun san abin gaskiya ne sun san gaskiya ne ta ala yadda abin yake innan lafi ne maruna waɗanda suke jayayya fi sa'ata a cikin tashin alƙiyama da fi zalalin suna cikin bata ba'idun mai nisa mai wuyar gane hanya ta
الله الذي بهم بيده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله الله لطيف ما يدوسران فرنجين أين لعباده غباينسا يرزق من يشاء abin da ya sa aka ce Allahu latifun bi ibadihi Allah mai rausaran sanyan ɗane ga bayansa mutanen kirki da mutanen banza ai mutanen banza ga su suna ta saba ma Allah Allah ya bar su bai musu azaba ba ai ai ai ai wannan shi kai ne ba da haka ba da nan take lokacin da suka yi laifi sai ai musu azaba zamanin annabi Adam gashi annabi Allah gashi kuma manzan Allah a wasu malamai sun ce manzan Allah ne kuma shine asalin ƴaƴan Adam amma da ya ci itaya nan take tufafin da suke jikin shi suka cire suka bashi rara da shi da matar shi saboda su saba wa Allah ba ai masu jin kini ba to ashe Allah mai rasarosar ne kai ne da yake jinkiri ga wannan al'umma ta annabi Muhammadu Allah da sai ya halakar da su ko da da yawa saboda sabon da suke yi yanzu kuma ne sha'u Allah yana azurtar da wanda yake so a wanda ya so ya azurtar da shi wa huwa al-qawiyyu Allah mai ƙarihi ne ala muradihi ga dukkan abin da ya so azizin galibin marijayi ne ala amrihi ga dukkan al'amuransa ta من كان يريد هذا الدنيا نزل له فيها رسمه ومن كان يريد ومن كان يريد هذا الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ta waman kana duk wanda ya zamo a yuridu harsal akhirati wanda ya zama aikin shi da yake yi yana neman lahira ne da aikinsa to na zillafu fil akhirati sai a bashi duniya kuma a bashi lahira idan mutum ya yi aiki don Allah lewajen yillahi sai a bashi duniya a bashi lahira shi ne nizir lahufi harfi shi ne ƙari a bayan an bashi lahirar kuma sai a bashi duniya shi ne nizir ɗin a sai a bashi kuma a lahira sai a bashi daga goma zuwa sama shi ya yi ɗaya kun ga an ƙara mai duniya kuma an ƙara mai lahira wa man kana yi da harsar duniya sai- wanda kuma aikin shi duniya ya ce ni ba Allah ba in juhi min ha sai a bashi in an ga dama bila du'utin kuma ba za a lulluka shi ba kuma in za a bashi sai a bashi ma ku siba lahu abinda dama an shirya shi za a bashi ko ka roƙi Allah a baka duniya abinda an ka shirya shi za a baka ba za a ƙara maka ba idan ka roƙi Allah lahira a baka duniya a baka lahira kuma a lahira ɗin lullun kama za a yi ba gurgudan abin da ka yi shi za a baka ba nan ma duniyar lullun kama za a yi ta kun gane wa malahu fil akhirati min nasibi in kuma kai dan duniya ba ka da kowane irin rabo lahira iyaka abin da za a baka nan duniya shi kenan kaga ashe neman duniya da aiki hasara ne domin abin da an ka rubuta ba shi za a baka ba za a ƙara ba aiki don Allah riba ne domin za a lullunka maka duniya za a lullunka maka lahira ta
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ta amulahum shurka'a shin wai su kafirai ko suna da wasu alloli waɗanda suke ganin allolin daidai suke da Allah da suka shara'anta masu wani abu na addini wanda Allah bai ce ai ba suna ganin suna da su eh suna da su in suna da su su zo da su malan ya zan biyan lafi abinda suke na shirka wani ne ya gaya musu su yi musun tashin alkiyama cewa ƙarya ne wane ne ya ce musu haka in akwai su a kawo su walau la kalimatul fasali ba dan karmar da Allah ya yi alƙawari cewa za a bari sai an zo lahira a yi tashin alƙiyama a sakan kama kowa da aikin shi Allah ya ce da ya yi liƙuriya bainahu da ya yi hukunci tsakaninsu da muminai tun daga nan duniya a da mai gaskiya da an yi hukunci wa inna zalimina azzalumai waɗanda suke jayayya da Allah su ne kafirai lahum azabun alimun azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su ta ترى الظالمين مشركين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في عودات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ya rasulallahi ذلك هو الفضل الكبير tsarar zalimina kana gani ya kai dan uwa kowa za a zo lahira za a gani za ka ga azzalimai ran tashin alƙiyama kafirai ce na mushfiqina suna cikin tsoro min ma kasabu saboda irin mummunan aikin da suka aikata nan duniya shi yasa suke cikin tsoro da sun yi imani da ba su ji tsoro ba wa hawa jaza'un sakamakon aikin da suka yi in sun gan shi sai su shiga cikin tsoro kuma waƙin biyu babu yadda za su sai abin ya fara ba mai ture masu wanda zina amanu amma waɗanda suka yi imani da Allah wa annal salihati suka yi aiki mai kyau fi raulatil jannati suna cikin fadama aljanna waɗanda suka yi aiki mai kyau suna cikin dausayi na aljanna duk abin da suke so yana gare su inda rabiyahu a wajen ubangiji zalika huwa al-fadl al-kabir ko san ko wannan shine rabo mai girma Allah ya ba mu ta ذلك الذي بشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب ومن يقترب سنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور kuma duk bishara da kuke gan ana cewa bishara bishara naziran wa- wa bashiran wa mubashiran wa naziran duk waɗannan zalika allazi yubashshiru Allahu ibadahu wannan abun shine Allah yake bada wa bayinsa bishara da shi allazina amanu waɗanda suka yi imani ita ce aljanna da kuma biya da abin da ke cikinta minan na'imi na ni'imomi wannan shine ake ba da bishara da shi mubalagatin fi si'ati na'imi mai kai matuƙa a cikin yarwan ni'ima anna lahum fiha ma yasha'una cewa ya aljanna duk abin da suke so ya tabbata gare su a cikin aljanna ai haza tabshir wannan bishara ne ga mu'minai allazina amanu waɗanda suka yi imani cewa za a ba su duk abin da suke so ai wannan bishara ce ta su wane ne allazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi kyawawan ayyuka ta Kul gaya musu ya Rasulallah, duk wannan bisharar nake gaya muku, ku yi imani, in kun yi imani da azaba da nake gaya muku, in ba ku yi imani ba, la as'alukum ba ni neman wani sakamako gare ku. Inna ƙauman dalilin sauka wannan aya, wasu mutane ne a cikin garin Madina suka tara kuɗi da yawa. da raƙun da tumaki da shanu da gwalagwalai irin abubuwa na arziki sai suka zo da waɗannan abubuwa wajen manzan Allah sai suka ce shi kenan ga wannan mun bayar shi ne matsayin shirya da kake cewa mu wa'azin da kace ka bari mu tsaya ga abinmu da muke yi kai kuma ka tsaya ga naka wannan shi ne tsaya matsayin abun nan eh shirya da kake cewa mu shine Allah ce ga ya musu la as'alukum alayhi ajra wannan wa'azin da nake muku ban neman sakamakon lada gare shi ma ban da kuma risalat ni ba ina yi muku wannan wa'azi bane li ajrin minhu dan ku biya ni a'a ina yi muku dan Allah illa mawaddatan sai dai abin da nake so gare ku ma ina son soyayya fi qurba a cikin na kusa da ni lakin as'alukum ina son an tuwa du ƙarabaci ku so na kusa da ni allati hiya ƙarabaci ku wadda ita ce so a a sakamakon da nake son ku yi mani fatan kenan mutum ya so ali aliyu da ali aqilu da ali jafaru da ali abbas eh kuma ya so ya'yan gidan sayyidina hasan da ya'yan gidan sai da na Hussein su ne ‘ya'yan Fadimatu, Fadimatu binta Rasulullahi, waɗannan su ne sahabbai karabi. Waɗannan na farko Ali Aliyu, Ali Aqilu, Ali Jafaru, Ali Abbas. To mutum ya so sai kuma mutum ya so ‘ya'yan sai da na Aliyu, ‘ya'yan Fadimatu, Fadimatu binta Rasulullahi, su ne Hassan da Hussein. Su ne waɗanda annabi ya ce Allahumma ha'ula'i a hayi. ko kuma Allahumma ha'ula'i ahli baiti waɗannan su ne ‘ya'yan ɗaki Allahumma waliman walahum wa aliman adahu duk wanda ya so su Allah ka so shi annabi ya yi addu'a wanda ya ƙi su Allah ka ƙi shi su ne waɗannan su ne waɗanda Allah ce zai zuhiba an inda ma yuridu Allah zai zuhiba an kuma da jisa a halin baiti wai ɗahiyar su ta ɗahira e to su ne waɗannan to kaga ashe sharutuka guda biyu ce kenan da waɗancan da waɗannan to amma waɗannan na gidan sayyidina Hassan da Husaini su ne suka fi waɗancan daraja su kuma a cikin sharifai su ne 'ya'yan Fatima ta amma dukkansu dukkansu guda biyun nan annabi sai da yi wasiya da su lokacin da zai yi wa fati annabi ya ce na ban maku na ban maku littafin ubangiji idan kun yi riko da shi ba za ku halaka ba na kuma ban maku ahal baiti idan kun yi riko da su ba za su ku halaka ba su waɗannan ahalul baiti din nan dukkan waliyan nan da kuke ji tun daga Hassan Shazali a Abul Abbas al-Marsi a Abdul Qadir Jeli Ahmad Tijjani su Musa Kajim har zuwa da ƙarshen duk waliyan nan 313 kowanne yana da ɗariƙa wanda ba ahalul baiti a cikinsu ba sai dai ibn arabi'a ce amma sauran duk ahalul baiti ne kun ga ashe annabi ya ba mu labari duk wanda ya riko da su ba zai halaka ba kuma annabi ya yi mana wasiya da littafi ubangiji da su shine abinda suka zo mana da shi na ɗariƙoƙinsa lan yabtariqa man taraka kitaban man taraka kitaban lahi minhu faqad kharaja min ali kuma in mutum ya bar littafin ubangiji to bai tare da su don su suna riko da littafin ubangiji wanda ya bar su bai tare da littafin ubangiji domin abin da suka zo da shi littafin ubangiji ne ta ومن يقترب a dukka wanda ya yi tsiruri ya yi riko da su koko wanda ya yi tsirurin hasanatan wani aiki mai kyau ya aikata na alheri to na zirla hutu ya husuna Allah ce zai ƙara mashi zai dulluka mashi ta inna Allah Allah gafuru mai yawan gafara ne zunubin ga zunubai shakurin mai godiya ne ga aiki ɗan ƙanƙani kai kana ganin ka yi aiki ɗan ƙanƙani to Allah godiya yake yi ga aikin nan ɗan ƙanƙani fai za iku ya lullunka shi yasa aka ce kada mutum ya walaƙanta ƙaramin zunubi domin walaƙanta wa ƙaramin zunubin nan yana iya janyo fushin Allah mai girma kuma kada mutum ya rena ƙanƙanin aiki na alheri ko da ka ga aya ne kan hanya ka ɗoki kada ka rena ka ce wanda ai ɗan kaɗan ne domin ana iya samun yarda Allah a wurin ta
أم يقولون افتري على الله كذبا فإن يشاء الله يكتم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور أم يقولون wai abin da suke cewa ko ko wai suna cewa am yaquluna ibtara ala allahi kadhibu ko suna cewa annabi ya ƙirƙarya ne ga Allah istifhami ne wannan na takariri wai suna cewa annabi ya ƙirƙarya ne ga Allah na ya danganta wannan littafi ga Allah shi ya ƙirƙiro kayan shi ba Allah ne ya aiko shi da shi ba fa in ya sha'illa in Allah ya so da Allah ya so ya katim da sai ya ɗaure alaƙa bika ga zuciyarka ya rasulallah menene daurewar bi sabrin kai hakuri ala azahu duk cutar da suke ka jure kai hakuri bi hadal qawli wa qad fa'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya daure zuciyar ta ya aikata annabi hatta sabar hayyai rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yi hankuri wa yamhu Allahul batila Allah ya share ƙarya allazi qaluhu wanda suka faɗa wa yuhibbul haqqa Allah ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalmominsa almunazzilati abi sabkarwa ala nabiyihi ga annabinsa shine annabi Muhammadu menene waɗannan kalmomi abin sabkarwa sune ayoyin Qur'ani innahu cewa Allah alimun masani ne da zati suduri da abin da ke cikin kiraza bima fil qulubi da abin da ke cikin zuciyoyi Allah ya san komai babu abin da Allah bai sani ba babu abin da zai buya gare shi ta هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ta wa huwa allazi ubangijin nan shine ya qabalu taubata yace karbar tuba an ibadihi ga bayinsa minhum daga gare su duk laifin da suka yi idan suka tuba sai Allah ya karbi tuba ya gafarta musu ina karɓar tuba waya afu kuma Allah shi na rangwame an sayyi'atul matabi anha daga mummunan aikin mai tuba ga mummunan aikin Allah yana mai rangwame duk aikin da kai da za ka yi saban Allah a rana so saba'in ka yi istighfari so saba'in Allah zai ma gafara so saba'in waya alamu ma taba'aluna kuma Allah ya san duk abin da kuke aikatawa ta ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من قبله والكافرون لهم عذاب شديد ta a wayastajibu allazina amanu Allah yana karɓa ma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi kyawawan ayyuka Allah yana karba musu ila ma sa'aluna ya sa'aluna ga duk abin da suke roƙo sai Allah ya ba su wa yaziduhum min fadli sai ya ƙara musu fiye daga abin da suka roƙa daga falalashi wal kafiruna kafirai lahu azabun shadidun azaba mai tsanani ta tabbata gare su menene azaba mai tsanani wannan da ita ce wuta Allah ya tsare
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده كبير بصير ta walau ba faɗallahu rizqa da Allah ya shimfiɗa arziki a duniya li ibadihi ga bayinsa jami'ahun dukkan kowa abin da ya ruka aka bashi laba gautin arzi da sun yi shishigi a cikin ƙasa walakin Allah yana sabkarwa bi ƙadarin ma ya sha Allahu tabaraka wa ta'ala gwargwadon abin da Allah ya so wanda zai yi daidai da mutane lau a jirar rizka da Allah ya gudanar da arziki ala wabti ma ya tamanna kulli insan gwargwadon abinda kowane mutum yake so da an bashi labagan nasu jami'an da mutane sun yi shishigi sun yi ɓanna dukkansu a cikin ƙasa wa absadu da sun yi ɓanna ta Allah cikin ƙasa walakin nan la Allah la yanzu da rizqa bai saukar da arziki wabqa amanihim gwargwadon abinda mutane suke so bal wabqa hikimatihi yana sabkarwa gwargwadon abin da ya daidai da mutane cikin hikimarsa ya alamu Allah ya san annal ibada bayi ma ya sulhuhum ba abin da zai gyara su illar faɗar su talauci amma yawan arziki bai gyara su wannan saganau da an wadata su duk gaba ɗansu la halaku da sun halaka ba ku ganin ko gwamnati in tana son ta yi wa mutane ladabi kuɗi suke kame yawa in ta kame kuɗi kowa sai ya ladabi amma walillahi ibada Allah yana da wasu bayi ma yaslahu ma yaslahum illa al-gina su kuma wadata ita ce za ta gyara wala wa taqaru su kuma waɗannan da an ɗora masa talauci la halaku da kai su halaka to sai Allah gyara waɗanda talauci zai gyara su sai a basu talauci waɗanda wadata za ta gyara su sai a basu wadata saboda haka fa anzala bi qadari ma yasha'u sai Allah ya sauka da arziki gwargwadon abin da yake so ya alamul mustahiq lil basri Allah ya san wanda ya cancanci a yalwanta shi sai Allah ya walwanta shi wani mustahiqi lidiki Allah ya san wanda ya cancanci talauci shi kuma sai a bashi talauci ashe duk yadda kaga mutane ba su haka nan addai da su haka Allah ke ta innahu Allah bi ibadihi khabirun basirun masani ne kuma mai gani ne ga abin da zai zama kyautatuwa ga bayansa sai yi masa ta وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما كنتوه وينشر رحمته وهو الولي الحميد wa huwa allazi shine ubangijin nan yinazzilul gaisa wanda yake saukar da ruwa min ba da makanatu a shine ubangijin da yake saukar da ruwa bayan mutane sun riga sun yance kamna ga samun ruwan wayan shirin rahamatuhu sai ya saukar da rahama shi ya ɗaɗe ta ta ya raba ta wa huwa wali Allah shine mai kyautatawa lil mu'minina ga mu'minai alhamidu mai godewa mahmudun mai godewa indan gare su ga irin aikin da suka yi ko ɗan kaɗan ne sai ya gode a kuna gani ko a ƙauye in kaka ta yi amfanin gona ya zo da yawa sai kaga mutane suna ta shigantaka ana ta abubuwa amma idan bazara ta yi damana ta kama talauci ya zo kowa sai ka biya shi Allah ke ya haka ta
ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على شيء ما يشاء قدير ومن آياته yana daga ayoyin Ubangiji, kalƙus samawati halittar sammai wal'arar da ƙarsai, wa ma basta da abin da ya zuba fi matucinsu, nina dabati na dabbobi shine farraƙa wani shara, wa ho kullu ma yajibu ala al-ardi abinda duke hawa bayan kasa da bale da mutun da dabbobi minan nasin daga mutane ko garihin da wasu wa huwa Allah qadirun mai iko ne ala jami'in ga tara su lokacin tashin alkiyama idza yasha in yasu zai tara ta وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير kuma asabakum min musibati duk wani bala'i da kuka ga ya zo muku ko wani tsanani da ya zo muku duk waɗannan kwabe ma kasa ba aibiyanku yana daga abin da kuka aikata yana zunubi na zunubai waya ku an kasire don ma yana yafe wasu da duk abin da kuka yi Allah baya bari da ba wanda za a rage gare shi kullu ma asabal insani duk abinda ya samu mutum ko min babu zunubi yana da zunuban shi ma anna Allah tare da Allah ya afu yana yayewa an kasiran daga yawa da mai yawa da bai yayewa da abin ya fi haka wa ma antum bi mu'jizina
وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ta wa ma antum bi mu'jizina fil ardi ba ku zamo masu kubuce ma Allah a cikin ƙasa ba duk inda kuke Allah yana ganin ku. a yana riƙe da lizanin ku zai ja ku inda yake so duk lokacin da yake so wa ma lakum min dunillahi min waliyin wani mai gida wala nasirin ko wani mai taimako kuma da min dunillah bai zama gare ku ba wani Allah wanda ba Allah ba ta ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ بشكل الرياح بالظلل رواكد أنا زحري إن في ذلك لآيات لكل سفير شكور ta yana daga ayoyin Allah ga jirage nan suna gudana a cikin koki idan ka gansu sai ka ce wasu irin duwar wasu ne duk ayoyi ne na Allah idan Allah ya so sai ya kwantar da ruwa ya ba iska jirgi ya yi ta tafiya kwaye nan da lalawa kida ya yi ta tafiyar babu abin da ya same shi ga bayan ruwa in Allah ya so sai ya baji da in ko bai so ba ba to ba zai bari ba shi ne ma'ana inda fi zalik a cikin tsaye jiragen nan su ɗauki kaya suna gudana da su a cikin teku a la'ayatin ayoyi ne da kulle sabbayarin ga dukkan mai haƙuri shakurin mai godiya ga Allah ta
أو يوبك والله ما كسبوه ويعفو كثيرا idan kuma Allah ya so yubi hunna ya nutsar da su su jiragen da ma kasabu saboda abin da mutane suka aikata na zunubi wa ya abu an kasirin kuma ya bas wasu da yawa bai bai nutsar da su a cikin rangwamin shi ta
ويعلم waya alaman الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص lazina waɗannan rijabi lura da suke jayayya fi ayatina a cikin ayoyinmu su sani fa malahum min mahisin babu inda za su zo su tsira su kuyan ma Allah su kauce babu ta وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقي للذين آمنوا على ربهم يتوكلون ta a duk abin da kuka ga an ba ku daga wani abu na total duniya to fa mata wal hayatid duniya ne dan wani abu ne dan kadan wanda ake jin dadin duniya da shi kuma inda Allah abin da ke wajen Allah na sakamakon lada khairu shine yafi wa abqa kuma shine mafi dawama amma lil ladina amanu ga wadanda suka imani banda kafirai wa ala rabbihim yatawakkaluna wadanda suka dogara ga ubangiji ta والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإلى ما غضبوا يغفرون wallazina yastabnibuna al-kaba'ira al-ismi waɗanda suke nisantar manya-manyan zunubai waɗanda sun kai ai haji kamar shan giya kamar zina kamar liwaɗi kamar sata kamar kisan kai su ne kaba'irin ismi kamar shirku billahi kamar barin sallah kamar saƙon iyaye su ne irin ismi waɗannan su ne manya-manyan zunubai waɗanda ake kira irin ismi wani fawahishi da alfashoshi waɗanda suke nisantar waɗannan manya-manyan zunubai والذين يجتنبون الكبائر الاثم والفواحش واذا ما غلبوا kuma waɗanda in sun kai hushi sai su yaye su ne ake gaya ma za a ba su wancan sakamakon na ranar lahira ta والذين يستجابون ربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون
wallazi na tajabu ni rabbihim da waɗanda da Allah ya turo manzanni suka kira su sai suka karɓa kira Allah wa aqamu salata suka tsaye da sallah adamu ha suka dawwama da yi wa amruhum shura bainahum duk abin da za su yi suna shawara tsakanin ba su gaugawa a cikin al'amuran wannan ma razaqnahu yunfiquna kuma suna ciyarwa daga abin da mun kamata su ne waɗanda Allah ya yi wa wannan tanadi ta والذين إذا أصابهم والبديهم ينتشرون wallazina waɗannan idza asabuhumul bagai idan wata musiba ta zo masu a a cikin addini hum yantasiruna suna neman taimako mimman zalamahum ga wanda ya zalunce su ta وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين abinda ake nufi da wallazi ne idan sabu hulun bagai waɗanda in an zalunce su humyanta su nuna suna neman taimako menene taimako allazi ne idan zalamu ita kamu mimman zalamu waɗanda idan mutum ya zalunce su su rama saboda in ana kyale mutane ko ni an kai musu a kyale su sai su ci gaba da yi don ba kowa adda hankali ba shine suna horar da mutane man larabahum idan mutum ya duke su larabu su duke shi wa man hajarahu wanda ya kaurace musu hajju su ma su su kaurace musu hadha intisarun ba'da al-bagai badi al-azali wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atu mislaha domin sakamakon mummuna aiki sakamako amma wannan kada a tsoka a ce wai an hana a yi haƙuri wannan haƙƙi ne na hukuma da shugabanni idan an zalunci wani turama mai zaluncin da aka yi mashi in an duci wani turama mai وجزاء السيئة سيئة مثلها الإنسان متن إذا ظلم إن أنك ظالمتش إن تظلم سيئي عذاب قدر ما ظلم خرج عليه إذا أنك متن ظالمت سيئ راما gwargwadon abin da aka yi mashi to bai yi laifi ba wala haraji alaihi إذا قال أخذاك الله تقول أخذاك الله إن mutum ya ce Allah wadaranka kai ma ka ce kai ma Allah wadaranka amma kar ka ƙara ga abin da aka yi kamar afa to amma duk da haka wanda ya yafe an zalimi ga wanda ya zalunce shi wa asalahal wudda ya kyautata sakayya bainahu wa bainar ma'afuwi an yayi rangwame ga wanda ya zalunce shi to fa ajruhu ala Allah sakamakon shi yana nan wajen Allah shi kuma Allah idan zai biya ka bai iya biyan ka da kai abin da zaka biya ma kanka eh amma in an kai maka laifi karama to baka yi laifi ba amma in za ka yi ka yi daidai gwargwadon abin da aka yi maka kar ka wuce iyaka wurin ramawa abin da ya sa aka ce a rama saboda mutane idan ana yi musu suna kyalewa suna yi kai ana kyale sai su ci gaba da yi shi ya sa aka ce in an duke ka ka duke wanda ya duke ka in mutum ya ce ba ruwan shi da kai kai ma ba ruwan ka da shi in mutum ya ce kai ɗin banza ka ce kai ma kai ɗin banza ka gaya mai haka nan to amma in kai yafe yafi ta innahu Allah la yuhibbu zalimina ba ya san azzalumai waɗanda in an kai masu in sun je ramawa su rama fiye da abin da aka yi masu walakin man bada abin zulmin wa huwa mubdirin inda Allah tabaraka wa ta'ala amma wanda ya fara yi shi Allah ke fushi da shi wanda ya rama Allah bai fushi da shi Allah yana fushi da wanda ya a wanda ya fara yi a azan Allah ne zalim Allah ya tsare mu da fara yin zalunci ga waɗanda ba su zalunce mu ba Allah ya tsare ta
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل
wala man tasara wanda aka zalunce shi sai ya rama ba a da zulmihi bayan an zalunce shi wa uda aika ma alaihim min sabili waɗanda ba su da laifi wajen Allah wanda za a rike su da shi ba su da ta إنما السبيل على الذين يدينون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم innama sabilu waɗanda aka laifi allazina yazlimuna nasa waɗanda suke zaluntan mutane su wane ne masu zaluntan mutane allazina bada waɗanda suka fara waɗanda suka fara su ne suke da laifi ko yabguna fil arli suna neman ɓanna cikin ƙasa bil ma'asi da saƙon Allah bi gaira haƙƙin ba a yi musu komi ba ulaika lahum azabun alimun waɗannan azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su kamar mutum sai ya zo duka sai ya kawo ma duka sai ka kawo mai tara kaga kai baka shirya ba shi ya zo ya kashe ka ne sai Allah ya baka sa'a ka kashe shi to kaga dab usa'il kai sai babu kuma da kai kai dab usa'il ka zo ka tare kanka ne sai Allah ya baka sa'a to irin wannan shi yasa Allah ya ce innama sabilu allal ladina yuzlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighayri haqqin ulaika lahum azabun alim ta
ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن أزم الأمور to wala man sabara amma wanda ya hakuri waga fara da aka yi mai sayayyahi yahi inna zalika sabru inna zalika sabra wannan hankulin lam yan azamil umur inna zalika sabra lam yan azamil umur yana daga manya manyan al'amura na manya manyan annabawa ai maka abu kana da ikon ra- ramawa ta tsali ko wata ɗabi'a ce ta manya-manyan annabawa ainihin ma'azuma ce ha bi ma'anan maɗaruba ce shar'an ana son mutum ya zama haka ba a san wanda in an kai mai ya rama a'a wanda zai yafi shi yake ta
إنما ومن يدعو فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل أمرتهم من سبيل ومن يضلل الله ومن يضلل الله duk wanda Allah ya batar da shi wa malahu min wali bai da wani mai gida da zai shirye da shi min ba'dihi banda Allah wa sauran zalimina ya rasulullahi kana ganin azzalumai kafirai da azzalumai masu zalunci bayan ƙasa lamma ra'aw al azaba in sun ga azaba yaquluna hal ila maradin min sabilin yanzu eh, kamar masu kashe mutanen nan sai Allah ya ba da sa'a aka kama wani ya kashe mutane ba yana cewa tun da ya kashe mutane aka ce shi cewa yake a bashi bai komawa hal ila maradin yin sabili za a ya ta mana in bari daga yau to haka kafiri zai yi in an zo lahira shi wannan da ya kashe mutane sai aka kama shi ya kashe mutane sai ce a yafe mai gobe mai komawa in an yafe mai za a yafe mai in dai an bi shari'a za a yafe mai ba a yafe mai in an yafe mai zalunci a kai shi kuma Allah bai zalunci saboda haka duk wanda ya yi zalunci in ya zo lahira in ya ce a dawo da shi duniya ya yi aiki mai kyau ba za a dawo da shi ba ta وتريهم يوردون عليها خاشعين من الذل يمرون بسرف كبير ta وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم watarahum kuna ganin su yi ura nuna alaya alan nan za a bijiro da su ga wuta hashi ina suna ƙasƙantattu to kun ga duk lokacin da an kama shari'a Allah babu sauran zaman lafiya yanzu waɗanda suke kashe mutanen nan su tare mutane su ɓace musu dukiya da a ce duk wanda an ka kama sai a bijiro da shi tsakiyar jama'a kowa na gani a halbe shi da yanzu an bari amma duk waɗanda ake kama ɗinan suna ina kaga zalunci ne a ce wannan abin da ake yi gwamnati ce ta ce sawa ana yi laifin gwamnati ne saboda haka waɗannan ɓarayin ba su da laifi bari mu ƙara maimaitawa waɗannan ɓarayin da suke kashe mutane suna karɓe ma mutane dukiya ba laifinsu ba ne laifin gwamnati ne domin ga abin da Allah ce a yi masu duk wanda an ka kama wata rahun yi ƙura nuna alaiha idan an kama su abin da shari'a ta ce a yi masu a zo da su tsakiyar jama'a kowa na gani a halbe su da an zo an bari amma duk waɗanda ake kama suna ina kun ga munafunci ne lokacin da buhari ya yi mulki wancan na farko allah ta kama shi alheri wannan abin da ya yi na farko duk iya an kama mai laifi sai a zo da shi tsakiyar jama'a ba a zo da barayi na fili su ko an kashe su ba eh haka shari'a allah ta ce ai amma an bar shari'a allah saboda munafunci wai an ce an kama barayi wai sai a zo da su ana nuna ma mutane gidan waka a social media wai suna faɗa an kama ɓarayi to da an ka kama su an kai musu ne hukunci ne an kai musu a zo da su duk wanda an ka kama a zo da shi tsakiyar jama'a a kashe shi rashin yin haka ya nuna gwamnati ce take goyon bayan abun da ba ta goyon baya da yanzu an bari saboda haka talaka ku daina ganin lahin barayi ku ga lahin gwamnati ita ce take fawa ana yi ga abin da Allah ya faɗa wa tarahu yuraduna alaiha khashiina suna kankan da kai yanzuruna min darfil haqi duk wanda an gaba za a kashe shi da Allah yana da kallon jama'a an zo da mutum za a tsaure shi za a kashe ana kallon jama'a yana iya kallo don mi ake tsoron yin juyin mulki saboda an san ruwan da aka kama kashe shi ra'ayi su ma waɗannan inda in an kama su yadda shari'a Allah ta ce a yi masu haka ake masu da yanzu wanda duk yadda an ɗauko ‘yan uwa ne an zo tsakiyar jama'a an halme yana tsoron shiga wannan ƙungiyar saboda haka da suna watarahu urduna alaiha khasina haifina suna tsoro mutawadina suna kankan da kai an takabburi ga barin girman kai allazi kanu alaihi wanda suka zamo kai wannan abun ba shi shigi bane ba girman kai bane ka zo ka sai bindiga ka tare dan uwanka ka halbe shi kuma wai a kama wannan mutum wai sai a sa a social media to me amfani sa a social media ana nuna jama'a in ban da munafici duk wanda aka kama a zo da shi duk wanda aka kama aka ce kai dan fashi ne dan ka abin da yake eh ni shi ne kamar da ake masa tambayoyi mutum da ka kashe mutum ka bani kashe to wani shaidu ake nema wace shari'a za a yi tun da ya riga ya faɗa to wani hukunci alƙali ya ce tun da ka kashe wani nan take kai ma an yanke ma hukunci ta a tara su duk sati a je filin kwallo ko fili su kuwa a harbi duk a gaya sojan a kowa ya zo gani saboda haka ba a yi faƙalar lalzina amin masu imani suka ce innal khasirina masu hasara allazina khasiru anfusahum su ne waɗanda suka yi hasarar rayukansu wa alihim da iyalansu yawon alƙiyamaci ranar tashin alƙiyama bisa khalilihim da dawamar da su finnari a cikin wuta wa adamin sulihim da rashin saduwarsu ilal huri almu'iddati lahu fil jannati daga abubuwan da aka tanada musu a cikin aljanna na kyawawan mataye da kyawun wurin zama da kyawun abinci da kyawun abin shaye-shaye da kyawun abin sawa Allah yadda al'amari yake inda zalimina azzalimai masu saƙon Allah da kafirai fi azabin muqimin sun dawo sun tabbata a cikin azaba madawwamiya wadda babu mafita a cikin ta وما كان لهم من أولياء وما تعلم من أولياء ينصرونكم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل وما كان لهم من أولياء kuma ba wanda zai taimake su ya hitar da su daga cikin wannan azaba ya kura mu da za su taimake su ba min duni na da aikai wani Allah da dukkan azaba ya tuke azaba an gare su ba kuma ya bi lillahi duk wanda Allah ya fatar kuma da ruhu sabili ba ya da wata hanya dari ko wata hanya ila da haƙƙi zuwa gaskiya ko ko ila ta duniya cikin duniya ba ya da wata hanyar tsira na duniya wa irin da ta ke nari kuma a fillahi da ta kuma ba ya da wata hanya da zai tsire shi da aljanna da ranar lahira Allah ya tsare Amin.
Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya ce nuna mana gaskiya Allah ya tsare